من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى shida ga watan safar shekarar ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha biyu ga watan tara shekarar ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin waqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin turuku shaitan fi idlalil insan hanyoyin da shaitan yake bi wajen batar da dan adam wannan gaba kuma tana cikin alfasul khamis ne fasali na biyar a cikin littafin yan uwa idan ba a manta ba malam ya fara mana bayani game da yadda shedan yake da gogewa da kwarewa kwarai da gaske wajen shekaru masu yawa da ya dauka yana batar da mutane wannan shekarun da ya dauka su suka bashi dama wajen sanin hanyoyi da lunguna da saƙo wajen iya batar da ɗan adam wanda malaiti zai kama wasu daga cikin dabarbaru da shedan yakan bi wajen batar da ɗan adam ko halakar da shi ya kawo mana guda daya ya kawo mana na farko shine tazyinul batil kawata ƙarya zayyana abin da yake na barna abin da yake na barna malai yake ka'ida ta zaku ga abu ne da yake mai wari abu ne da yake mara kyau a surarsa abu ne da yake da ka ganshi zaka inkarin sa to saboda haka shedan babu yadda za a yi turo maka shi ya kawo maka shi kai tsaye a surarsa a shakalin sa yadda yake ba za ka karbe shi ba saboda ka sai shedan yayi kokari wajen zayyana maka shi ya kawata maka shi ya fito maka da shi a sura mai kyau wannan sai ta baka dama ka karbe shi ka zake masa a saba wa Allah madaukakin sarki wanda mun ji da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da malam ya kawo mana yanzu zamu shiga cikin abu na biyu malam yace tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbaba ambatan abubuwan da suke na sako ne bi asma da sunaye wanda suke muhabbaba ababan su ma'ana saban Allah maɗaukacin sarki ne kaucewa shari'ar Allah maɗaukacin sarki ne amma sai shi ɗan ya fito da ɗan adam su a sura ko a suna wanda zuciya za ta ji tana son suna e wancan kun ga barna ce a shaɗan zai zayyana ta wannan kuma abubuwan barnan ne sai shaɗan ya canza musu suna don zuciya ta samu daman karɓar su مالك ومن صور هذا التبيين تسمية الفواحش والمعاصي بأسماء محببة إلى النفوس لكي لا يخفى خبطها وفح وفحشها فهو الذي سمى الشجرة بشجرة الخلد مالك ومن صور ومن صور هذا التبيين دقتكين صوروني na yadda shi ɗin yake ƙawata wa mutane mummunan abu ya zamto kyakkyawa a idan su shine tasmiyatul fawahish ambatan alfasha abubuwa marasa kyau saban Allah kaucewa ka'ida zubar da mutunci sai shedan ya ambata maka su ya sa musu suna ya sa a canza musu suna wal ma'asi da saban Allah bi asma muhabbaba da sunaye da suke ababan so ilan nufusi zuwa ga zukata sai a canza wa abin da yake mara kyau suna sai kasance sunansa ya zama to mai kyau sai malai ce likai la yakhfa khabathuha shaitan yana yin haka ne likai yakhfa khabathuha bala likai yakhfa khabathuha wa fuhsha wa fuhshuha domin ya samu damar boye munin abin da ke ciki na sunan wannan aikin da kuma alfashar da ke cikinta malai ce fahuwar labi samma shajarata bi shajaratil huldi shi dai shedan shi ne wanda ya ambaci waccan bishiya da allah maɗaukakin sarki ya hana annaba adam cinta lokacin da ya sashi aljanna da shi da matarsa shedan ya ambace ta da suna shajaratul huldi bishiya ta dawwama wato bishiya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ware ta guda ɗaya a cikin aljanna wanda aljanna kamar yadda muka sani take take da 'ya'yan itatuwa da kayan lambu duk abin da mutum yake bukata akwai shi a cikin aljanna kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi Adam ka ci da kai da matarka duk abin da kuka ga dama komai ku ci duka sai aka ce masa sai waccan bishiyar guda ɗaya ita kaɗai ce aka ce ka da ku ci to kaga idan ban da shaɗin za ka ga abu ne guda dubu miliyan kofin haka aka ce duk an halitta maka shi ɗaya ne aka halitta maka shi to kaga sai kaga mai ma zai kai kusa da abin to amma sai shedan ya zo wannan bishiyar da take ba cin ta haramun ne sai ya zo ya canza mata suna sai ya sa mata suna ash-shajaratul khuld bishiyar dawwama ma'ana idan ka ci ta zaka dawwama yace da annabi adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla shin bana nusashe da kai ba ba na shirye da kai ba zuwa ga wata bishiya ta dawwama wanda idan ka cita haka dawwama shi Allah subhanahu wataala ya ce da annabi Adam kada ka cita fatakuna min adh-dhalimin wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah ya ce kada ku kusanci waccan bishiyar za ku kasance da kai da matarka daga cikin azzalimai kaga tun waccan bishiyar menene zalunci ne kaucewa dokokin Allah ne saba umarnin Allah ne amma shi shedan da ya tashi iblis sai canza wa zalunci suna sai mai da shi dawwama sai mai da shi wanzuwa a doron ƙasa idan mutum ya ci kaga da ɗan adam ko zai so a ce ya wanzu a duniya ya dawwama a duniya saboda haka da haka ya yaudara annaba adam ya ce wa mulkin la yabla kuma idan ka ci ta mulki zaka samu la yabla wanda baya karewa baya tsofewa har abada annaba adam bai yadda ba shaidan ya rinka rarrashinsa ya rinka rarrashinsa yana nusashe da shi yana karantar da shi yana gaya masa abubuwa har sai da ya gamsar da annabi adam alaihi salam da ƙarshe har rantsuwa ya masa wa ƙasa mahuma ya yi musu rantsuwa da Allah ya ce inni la kuma laminan nasihina lallai ni nasiha nake muku kai da matarka shaidan yawa annabi adam rantsuwa ya yi musu rantsuwa shine na gaya mana wancan lokaci ne ce kun ga rantsuwa akan ƙarya siffa ce ta shaidan don mutumin da zai iya rantsuwa akan Allah ya ce ya rantse da Allah akan abin da yake na ƙarya shi ya san a zuciya su ƙarya yake to wannan ɗaya ce daga cikin siffofi na mai gidansa shaɗan mai gidansa shaɗan ya ɗauka Allah ya kiyaye saboda ka ƴan uwa mu guji rantsuwa akan abin da yake na ƙarya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani akan haka malai yace yaqul ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah yake cewa وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بأسماء التي تحب النفوس تحب النفوس مسم... مسمياتها ما لتي حقيقة شيطان يا مغادن شيطان سما سنغادي irin wannan aiki na shaitan shine mai tasmiyatal umuri al-muharrama ambatan abubuwan da suke na haramun bi asma'il lati tuhibbun nufus da irin sunayen da zukata suke son su suke son mai musammayati ha ambatansu suke son kiransu fasammul khamra za ka ji wakilan shedan suna ambatan giya wanda giya kowa ya san Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta saboda idan ka ce kaza ka ce giya babu wanda zai karɓe ta da wannan suna nata na giya sai su canza mata suna sai su ambace ta da me da ummil bi ummil afrah sai su ambace ta da ummil afrah uwar farin ciki wai giya ita ce uwar farin ciki ma'ana duk yadda kake cikin kunci da damuwa su a yadda suke ɗauka shine da sun sha giya idan suka bugu suka yi timfele suka yi maye to wannan mayan da za su zai tafi musu da wancan damuwar da bayin ciki wanda kuma a zahiri ƙarya ne idan mutum yana cikin damuwa da bakin ciki idan ya sha kayan maye zai bugar da shi ya fita daga hayyacinsa ne na tsawon lokacin da iya kayan maye ya iya rike shi amma da kayan mayan ya sake shi ya gama aiki mai bi wannan abin bakin cikin shi zai fara faɗo masa to menene amfanin sha me amfanin sha kuma sai dai kuma idan ƙara sha zai a lokacin ya ƙara fita daga hayyacinsa idan ya dawo ya ƙara sha sai dai haka zai ta yi kakun mutum zai kasance ko da shi tutur cikin mai cikin maye to haka suke cewa da giya bi ummul afrah uwar farin ciki kamar yadda wani mawaƙi ke cewa wai a sha ruwa ba laifi bane kaga me ke nufi da ruwa anan giya giya kaga ruwa daban Allah madaukakin sarki halatta shan ruwa ruwa mai amfani ne waje alna minal ma'i kullu shay'in hayy komai ma Allah madaukakin sarki ya kaddar rayuwarsa daga ruwa ne to amma shi a cewa a sha ruwa ba laifi bane ba a sha giya ba laifi bane Allah madaukakin sarki ya haramta ta amma sai a ce a sha ruwa to kun ga yadda ake canzawa haramun suna yadda ake canza masa suna saboda ai baddabami wanda zuciya ta karbe shi ta ji ba wani abu ne mara kyau kullum idan ana cewa giya giya yanzu aka ko kayan maye ko kayan maye idan aka ce misali sholusho aka ce wiwi aka ce kwaya zaka ji karfin sa a cikin zuciyarka bai kai ba kama a ce mata giya haka ne duk dan adam idan aka ce masa wane yana shan giya sai ya fi kallon sa ya ƙara kallon sama da a ce wanda yana shan kwaya ko yana shan sholusho tare da cewa shan shurushin shi ma harabin ne kuma da shi da giya duk ɗaya ne babu laifi amma ita giya sunanta ya riga ya kafa wato rashin kyanta zuciya ta karɓi rashin kyanta kowace irin zuciya ta yi da giya mara kyau ce to sai hakuri a canza mata suna daina kiranta da giya eh ko kuma kamar yadda sabaran mutum kiran kiran kayan mai zai kasance a bada kayan aiki kayan aiki ba kwaya kenan eh akwai kaya haka zo zan mai sosai a ce akwai kaya wai kaya dan kantin kwari ma ai kaya yake siyarwa ko sabon garma kaya yake siyarwa duk kasuwannin makaya suke siyarwa shi ma kaya yake siyarwa kaga ba bambanci kenan an canza wa kayan maye suna sun zama to me abubuwan da zuciya ta iya karɓar su to wannan ɗaya daga cikin tazinu shaytan kenan Allah ya kiyaye mu mala yace a fahumul ladina wannan magana ya dauko ta ne daga ibn al-qayyim iyanan wajen wajen fasammul khamra bi ummul afrah ya ɗauko ta da ibn al-qayyim daga littafin su mai suna igafatul lahfan igafatul lahfan sai ce fahimul ladina yusammuna riba bil fa'ida kuma su ne waɗannan wakilan shedan din wanda suke aiki suke aiki a madadin shedan zaka ji suna kiran riba da suna al fa'ida eh riba wa ahalla Allah bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba amma in suka tashi sawa riba suna sun ce mata alfa'ida me alfa'ida da Hausa fa'ida waye baya san fa'ida ba wanda baya san fa'ida shine samara samara wani amfani da kake samu a jikin wani abu to sai su kira ta da fa'ida interest kenan interest interest wanda yanzu kaga ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin abin da ya zawo al'ummar duniya gaba ɗaya rikicewa da rashin zaman lafiya shine ta'ammali da riba shi ne ta'ammali da riba don da wahala ka samu ƙasar a duniya da ba sa ta'ammali da riba ba su da yawa ɗaiɗaiku ne 'yan kaɗan ne amma duka idan a ƙasar an hana ta'ammali da riba a abin da ya shafi bankuna to za ka samu idan ƙasa za ta je ta ciyo bashi za ta je ta ciyo bashi a irin ƙasashe manya-manya na duniya ko bankin duniya ko irin waɗannan gurare manya-manya da ake ciyo bashi a wajen za ku ga babu yadda za a yi su baka bashi sai da riba riba kuma muguwar riba muguwar riba wanda duk kasar da ta ciyo bashi a shekara ɗaya kafin shekara 20 ko 30 kuɗin ya ninka ya ƙara ninkawa sai kasance sun riga sun biya kuɗin yanzu kawai interest suke biya to kullun ƙasa tana cikin biyan bashi tana cikin faɗa da Allah madaukakin sarki ne kuma to ta za a yi ƙasar da take fito na fito ta koma gefe take kokarin kafsawa da Allah subhanahu wataala ka dauka ta zauna lafiya akwai wadar kai a cikin wannan to bare kuma daidai kun bare daidai kun din mun yadda mi amfani mi ta'ammali da riba galibi din mun yadda mi ta'ammali da riba na sha nusashe da mu irin waɗannan abubuwa za ku ga haka kawai haka kawai sai bankuna su rinka kokarin tallata maka riba su rinka kokarin baka bashi kana so ko baka so sai sun kakaba maka ka karba su kira ka a waya su ce su ne wani wane ce shi ne banka ɗinka da sauransu kana da buƙatar bashi na dubu kaza sai misali ce kana da buƙatar na dubu hamsin ka ce eh kai kuma a lokacin akwai 'yan matsaloli da sauran suka ce eh idan suka baka na dubu hamsin suka ɗauki intanet na dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar nan da wani lokaci su ce kana da buƙatar na dubu ɗari ko dubu saba'in da biyar haka za su ringa ƙara maka kana ta karɓa ko naira biyar ne ko naira biyar ne ka ɗauka ka bayar a cikin wannan kuɗin da aka ka karɓa a matsayin bashi a matsayin bashi ka ba da shi a matsayin riba wallahi wannan ayar ta rigima da Allah madaukakin sarki ta hau kanka babu yadda za a yi wannan kuɗin naka sai albarka wallahi na eh a wannan babu matsala insha Allah ta'ala yace masu karbar irin bashi bashin waya bashin waya su karbi naira 100 a karbi naira 25 wannan babu matsalan Allah da wannan aiki suka yi maka wannan da bambanci da irin wannan insha Allah ta'ala amma dai wannan ko ya gane abin da nake nufi aiko to irin waɗannan abubuwan yan uwa shi suna ɗaya daga cikin abin da zawo ga mun kasa zaman lafiya duk inda za a kamo bakin zara an kasa saboda yaki ake da Allah madaukakin sarki to shedan ya gama kawata mana riba yanzu duk mun karbe ta ta zama to ba ma jin ta wani abu yanzu dan Allah mutane nawa ne suke jin cewa idan sun karbi sun karba bashi a banki an kara masa wani abu sun yi wani abin da ba daidai ba ba su da yawa ba su da yawa kai tsaye mutum yake zuwa ya bada wani abu akwai wanda za su je su bada su bada collateral ba su bada collateral din su gida ko gonar su ko wani abu su ga miliyoyin kuɗi daga banki su je kuma su sa a kamfanin su business su komai kuma da wannan kuɗin suke ci suke ci da iyalinsu to shi sa lokaci guda idan Allah madaukakin sarki so jarawa mutum sai ga komai nasa ya durkushi sai ya rasa ina abin yake sirrin shine yaki da mutum yake da Allah madaukakin sarki to ɗaya daga cikin tazyini shedan kenan ya kawata mana waɗannan sunaye a ranka kiran riba da fa'ida ko interest ko wani abu makamancin haka yadda kowa baya jin sunan ta wani suna ne mara kyau mala yace yusammuna tabarruj al-fadhiha bi hurriyati al-mar'a sune kuma suke kiran at-tabarruj fitowar mata tsirara eh fitowar mata ba da shiga irin ta musulunci ba al-fadih mummunan tabarruji zaka tsiyar kiransa da me hurriyatul mar'a hurriyatul mar'a shine yancin mace yancin mace walwala ta mace kada a takurawa mace kullun abinda turawa na yamma suke mana suke mana ihu da ƙara akan sa kenan mu musulmi mun takure mace mun kuntace mace mun yi kaza mun yi kaza da sauransu kullum abin da suke mana ihu akan shi wato ku duba ƴan uwa saboda yadda propaganda take take da tasiri kuma kullum suke maimaitawa hatta da yawa daga cikin musulmi sun fara yarda da cewa fa haka ne an tauye mace yancinta wallahi da yawa daga cikin mu musulmin mazan da matan sun fara yarda da cewa fa mace tana da yanci ya kamata a saka mata yancinta ya kamata suna da irin wannan abubuwa wanda za ku ga irin waɗannan irin waɗannan abubuwa asali asali a ideology ne irin na su arnan greek irin yan falsafa irin su kalmat da sauransu wanda su irin su gali za ku ga lokacin shi da ya gano ma cewa addini duka ma addini kawai da bai mutum ne yana hana mutum yanci kawai sai ya fita daga kowane irin addini ya saki matarsa me yasa ya sake ta ya ce ai in tana ƙarƙashin igiyarsa zai takura mata zai da bebe ta akwai abin da za ta soyi kasancewa a ƙarƙashinsa ta kasa yi saboda kawai sai ce ta zai ta abin da ta ga dama sai sake ta to irin waɗannan arnan za ku ga galibi irin su ake ake son koyi da su wani mai hikima yake cewa wato halin da muke ciki yanzu shine mutum yana da dabbobi saboda haka sai ya samu wani ɗaki mai kyau saboda haka sai ya sanya ƙarafa sai ya kewaye ɗakin da shi ya gyara ɗakin ya samu abincin duk da dabbobi suke bukata ga ruwa ga good atmosphere a wajen yadda dabbobi suke kaiwa da komowa a wajen suna jin daɗi suna walwalawa abin da ya sa musu haka akwai karkeci ko kuraye da suke kaiwa da komowa suke so su saci ɗaya ko su cinye waɗannan dabbobin sai musu haka don ya tsare su karkeci suka zo bakin inda ya aje dabbobin nan suka duba suka di yadda za su yi su shiga cikin ɗakin nan suka kasa suka ga babu ƙofa kuma ga rayuwa mai kyau waɗannan dabbobi suna samu sai suka ce to lallai sai sun samar da hanyar da za su fito da kirkicin dabbobin daga cikin ɗakinsu sau da sai suka fara tada ƙura sai suka fara zanga-zanga a wannan ƙofar wajen suna cewa ai an tauye wa dabbobi yancinsu a basu je su kiwon su mana kawai an zo a kulle su a waje guda a basu su shiga cikin gari a basu su ci abincin da Allah ya sare musu mana suna ta yi suna ta yi har su dabbobin nan suka fara yadda akan cewa lallai abin da kurayen nan fa suke yi akan su lallai daidai ne ya kamata a basu yancinsu su fito su ba ‘yan wa an fahimta har sai da suka fara fahimtar haka su ma sai kasance su ma sun fara taya su sauran su ma sun fara yinta sun fara tara kura lalle mu ma a ba mu yancin a ba mu fito an zo an taimaka kada kuma ta babu abin da suka samu babu abin da suka rasa duk abin da suke nema na rayuwa akwai kuma an musu haka ne saboda rayuwarsu ta inganta don ka halaka su amma sai suka ga sai suka fahimci cewa ai kamar tauye musu yanci ake an kulle su a waje guda saboda ka da zanga zanga ta yau har ta kai sun balla wannan ɗakin da aka abin da su sun fito shi wanda ya kokarin killace su yana bin sa yana tarowa nan yana bin sa yana tarowa nan amma ina sun bazama har suka gajiyar da shi suka shiga cikin gari wannan yana wannan yana sai da suka je tsakiyar daji inda babu kowa sai kirkicin ne suka bi bayan su shi kuma yana can ya zauna yana hutawa saboda ya gaji to me kake tsammani ga dabbobi ga kuma kuraye sai me to abin da yake faruwa ke abin da yake faruwa kenan exactly in ka duba rayuwar abin da yake faruwa kenan Allah madaukakin sarki ya tsara shi ya halicci mata shi ya san waye ita ya tsara mata rawaye sai ga abin da ga yadda za ta yi ta zamto cikin Allah maɗaukin sarki ce da ya ce ya yi wannan biyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna sai ce me zalika adna ay yurafna me fala yuzay haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa yace haka wannan annabi ka umarci matayanka da ƴaƴayanka da matan mu'mine gaba ɗaya su rufe jikinsu su sanya hijabi su ruf Allah da ya halice su yace zalika adna ayyu rafna wannan shi zai bayu a gane cewa su mata ne masu mutunci masu kame kansu ba ai iska bane falayi ku zaina ba za a cutar da su duk macin da take cikin irin wannan shigar da wallahi za ga dan iska ma shakkata yake ta yi shiga irin ta musulunci ta rufe jikinta gaba daya duk mutumin banza yadda yake zuwa ya taya irin waccan mai budadden jikin wallahi yana shakka ya je ta irin wannan Allah da ya halice mishi ya gaya mana wannan falayu uzani ba za a cutar da su ba to amma turawa sun riga su matan sun riga sun zama yan na kowa ne kawai za ka gani ga sunan da suke iya gwiwa da jiga iya nan da sauran suna fitowa komai na jikinsu a bayyane saura kamata su tsirara suke to hasada ce hasadan min indi anfusihim sai suke so namu matan mu musulmi sai sun fito da su suna ganin matan larabawa idan kyau ne sun fi matayensu kyau amma su ba a ganin jikinsu don mai ake ganin jikin nasu to shi ne suka fara tayar da irin abuwa lallai sai matan laraba su ma sun fito an rinka ganin su kamar yadda ake ganin irin wannan don allah ya ci nasara ko ba su ci nasara ba ka je kasashen laraba ka gani yanzu ba ka bambance da da musulma wance ba da arniya wance ba turiya ba za ka bambance ba fina-finai irin nasu suke yi shiga irin tasu suke yi komai nasu irin suke wajen shakatawa kaji kasar laraba ka wajen shakatawa yadda wajen shakatawa yake irin na bakin beach bature zai fito daga shi sai gajeren wando mace daga ita sai rigan ma mace dan haka su ma suke zaka ji kasar laraba wallahi kaga suna yi wa rabbil ka'aba haka haka za ka suna yi sun ci riba to wannan shine abin da yake faruwa sun samar da ne da sunan mai hurriyatul mar'a yancin mace a ba mace yancinta ta me yancin mace wai a bata ta fito ta zama kamar namiji kawai ta yi aiki irin yadda namiji yake aiki ta yi yawo irin yadda namiji yake aiki ta yi bal ta tuka mota duk wani abin da namiji yake shi ma ita ma ta yi wai shine yanci shine yanci a wajensu to kaga wannan cin karo ne da fitara cin karo ne da dokokin Allah madaukakin sarki kuma mu a matsayin mu na musulmi sai muka dauka sai muka ba su goyen baya muke yin abin da suke bukata abinda dai Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa ƴaƴansa da matansa da matayen mu'minai gaba ɗaya in dai kin san kina cikin matayen mu'minai to Allah ya ce da annabin sa ya gaya miki cewa ki rufe jikinki shikenan kawai yudinina alaihinna min jalabibihinna su sassauto da jilbabinsu abinda suke sawa su rufe kansu ya sauko ƙasa su rufe jikinsu wannan shine dokar Allah maɗaukakin sarki duk abin da kika yi saɓanin wannan to ki sani kururuwar shaidan ce ban a tsare-tsare ne na turawan yamma sannan kuma saɓawa Allah maɗaukakin sarki ne kuma ki jira haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki Allah ya datar da mu mala yace wa yusammuna al-ikhtilat al-mustahkir bit-taqaddum wat-tamaddum kuma irin waɗannan ne suke kira al-ikhtilat al-mustahtir shine cakuduwa wanda yake na soyayyen zuciya cakuduwa wanda yake na rashin dacewa al-istitar shine abin da yake ittiba'ul hawa bin san zuciya bin san zuciya ko kuma rashin damuwa da abin da ya kamata a damu da shi to irin cakuduwa inda bai kamata a ci ana cakuduwa ba tsakanin maza da mata sai suke kiransa da me da at-taqaddum shine ci gaba da at-tamaddun kuma shine birnanci eh at-tamaddun shine birnanci dan birni mutum za ga mace yanzu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu zaka ga yadda mata suke ta'ammali da maza wallahi inda ka san namiji da maza namiji da namiji haka suke ta'ammali babu wani bambanci yadda mace ta zo ta tsaya a gaban ka haka kai kai zaka ranka dan kaucewa ma haka wani lokacin mace ce amma kai zaka ranka dan matsawa kamar yadda ake magana kake magana da dan uwanka namiji haka ta zo ta tsaya a gaban ka tana fuskantar ka fuska da fuska kuna magana ba kunya duk waɗannan abin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kunya tana cikin imani kunya yanki ce na imani wallahi an zare mana ita yanzu gaba ɗaya galibi haka rayuwar mu take yanzu cakuduwa a makarantun boko an riga an koya mana cakuduwa a makarantun boko yaro tun daga firamare an cakuɗa shi tsakanin namiji da mace ya zo sakandare an cakuɗa shi tsakanin namiji da mace high institution tsakanin namiji da mace duk an cakuɗa an takuɗa ka shiga wasu ajujuwan ma a institution ka gani ga ƙugun namiji ga ƙugun mace a garin musulmi ga ƙugun namiji ga ƙugun mace wa karatu ake da Allah wani irin karatu ne wannan kai ka san ba za a karatun da lafiya a tashi kai kuma ka san Allah maɗaukakin sarki da ke sanya albarka ba za a samu wanda karatun ba zai albarka ba wani lokaci ma idan guri idan guri ya kure ba waje sai kaga mace ta zo ta zauna a cikin namiji ana lakta wallahi ni na gani ni ba na gani gano ne ni ba jiyo ba jiyo ba gani ne shi sa nake faɗa namiji za ta zauna akan cinye mace ana talakta kuma malamin da yake lakta musulmi ne za ku samu yawa kaɗan ne daga cikin malamai wanda suke iya ware cikin maza su koma da waje daban mata su koma waje daban kaɗan ne daga cikin malamai akwai wanda suke da wannan ƙarfin halin Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi za ka samu ana lakta su ce to maza su ware mata su ware amma babu ruwansa kawai duk inda ka samu ka zauna ai ha institution ce yanzu ka girma kana da yancin ka yanzu kana yi above 18 yanzu zaka iya da abin da ka ga dama duk abin da kake so zaka iya yi to kun ga duk irin waɗannan abubuwan sun shigo mai da shi ne da hanyar da sunan barnanci wayewa da cigaba yanzu kai a matsayin ka na musulmi dan makaranta in kana kyamar irin wannan makaranta da Allah ya kake tsintar kanka ya kake tsinta kanka wanda ban za ka ganka a cikin mutane ba ana maka wani kallon ɗan ƙauye kai ne ɗan ƙauye a lokacin su kuma su ne ɗan birni su ne masu ci gaba kai kuma kaci baya kana kiyaye dokokin Allah kana kiyaye shari'ar Allah amma kai ne ɗan ƙauye su kuma ɗan birni kun je da shi ɗan ya canza abubuwan ko haka al'amarin yake a kasuwanni cakuɗe ne tsakanin maza da mata duk inda ka sani cakuɗe ne tsakanin maza da mata yanzu wasu wani lokacin in ka shiga kasuwa in ka shiga kasuwanni duk mai kishi in ka in shiga kasuwannin mu wallahi jiransa ya ɓaci kai idan ka to sai ka kauce mace wallahi wani lokacin kana tsaye kawai sai in ka kawai wace ga mace ce a bayan ka jikinta gaba ɗaya a jikinka baka sani ba babu ruwanta wata kuma wallahi mata aure ce da mijinta da kuma babu ruwanta dan Allah ya ba wannan addinin musulunci ne kai kanka ka san wannan bai dace ba ita ma ta san wannan bai dace ba to ta za a ce al'ummar da kullun a ce muna cikin keta umarnin Allah madaukakin sarki kuma kullun su muke maga daidai da wahala to duk ɗaya daga cikin abubuwan da shaidan ya riga ya kawata mana kenan irin waɗannan cakuɗeɗeniya na babu gaira babu dalili shaidan ya mai mana da su su ne wayewa su ne birnanci in mace tana ɗan janye jikinta kana hana mataka zuwa irin waɗannan guraren sai a kallon mataka matsayin ƙauye ce ita kai ma baka son shiga tarin dauka kai baka waye ba eh ka barta kawai ta shiga ko ina da ina da sauransu Allah ya samu dace amin wa yusammuna al-mughanniyata al-fasiqa al-fajira fannana eh dai daga cikin mafi munin abin kenan malai ce zaka ji suna ambatan suna kiran al-mughanniya irin mawaka al-fasiqa wanda suke fasikai al-fajira fajirai eh fannana suna kiranta da sune zaka zaka ce celebrities su ne celebrities ɗaya daga cikin bala'in da muke ciki kenan wa yusammuna al-mumathila al-khali'ata batala za ku ji suna kiran irin masu fina-finai al-mumathila ita ne ita ce actress mace za ku ji suna kiranta amma ne ta al-khali'a wata waganta a cikin tsaraiti kullum waganta a cikin tsaraiti tana kiranta da me da batala wata jaruma jaruma ake ce mata ya jaruma fim ma'ana ita ce ita ce hero ko shine hero wani jarumi ne na musamman to yanzu ɗaya daga cikin bala'in da muke ciki kenan za ku ga irin waɗannan mawaƙa wanda su fito su feke bar su rinka waƙa wasu waƙoƙin na zubar da mutunci wasu waƙoƙin na batsa wasu waƙoƙi iri-iri iri-iri abinda da ba a saba su ba yanzu an dawo da su iri-iri ka ji ana waƙoƙi ana ambatan abubuwa na al'aura da sauransu iri-iri kuma wanda yake wani abin musulmi ne musulmi ne kuma irin wannan shine gwani irin fina-finai da ake yanzu ba fina-finan turan ba ba na indiyan ba ba na nigerian film din ba na nollywood ba na irin namu na hausan ba wanda suke musulmi don duk galibi masu fina-finan hausan nan kashi 99.9 don musulmi ne ba haka ba ne? to amma don allah bambancinsu da yawa yanzu fina-finan mu na hausa fa yan uwa hatta kai namiji ya taɓa mace a fili babu babu wani abu don allah ana yi ko ba a yi fina-finan mu na hausa namiji yana iya taɓa mace a fina-finan hausa ballantana kuma shiga irin shigar da suke a cikin wannan kuma hadith wala haraja duk abin da zaka faɗa zaka iya faɗa a cikin wannan babu wani film da zaka kalla ne maka jam'i wallahi in dai na wuce ne ka kalli film ka gama baka saba Allah a cikin sa wallahi babu wallahi babu shi ka kalli film din Hausa kan baka saba Allah mafi karanci abin da zaka gani shine ka kalli wuyan mace gashi na a fili hannunta kafafuwanta me ba a gani a jiki ballantana irin shigar da suke na damamman kaya suna rawa suna juyi jikinsu don Allah wannan shari'a ta yarda da shi to amma kada kuma ta waɗannan masu wannan abubuwa su ne ake ce musu su ne ake ce musu celebrities mutane na musamman kuma sai ku ga duk wasu abubuwa na al'amarin yau da kullun za ku ga yaran mu da su suke koyi saboda me su ake nuna musu su ne na musamman idan za a yi wani talla na musamman su za a ɗauko ba haka ba ne in za a yi wata sanarwa su za a ɗauko sai a ɗauko masu rayuwarsu sai a ɗauko wa yaran rayuwarsu yaran aje musu ga sunan wani ya fita ƙasar waje a cikinsu ga wanda ƙatuwar mota ya yi kuɗi ga wata nan ta sai motar miliyan ishirin ga wata ba haka ba ne yaran mu ‘yan mata da maza sai su rika gani waɗannan su ne na musamman ni ma ina so in zama irin wani ‘yan uwa abin da ke faruwa kenan ko ba shi ba ne to wannan shi ne target ne za ku ga duk su kansu da kansu za ka san sun fito suna tonawa kansu asiri sun yadda akwai rashin kyautawa a cikin al'amuran nasu ba haka ba ne wannan ta ce wa wani yayi kaza wannan ya ce wancan ta yi kaza duk zaka ji kullun a cikin tona kansa asiri suke a ce wancan ta fitar da bidiyon tsaraici wanda ya fitar da bidiyon kaza da sauransu abai ne rashin kyauta sun san akwai abin da ake ba daidai ba amma kuma kullun su ake promoting su ake nuna mutane su ne fa na musamman su suke samun duniya kullun in za a yi wannan abu na musamman kai su zaka gani su zaka gani su ake tura wasu abubuwa na musamman na kuɗi da sauransu to yadda kuma rayuwa ta zama madiya yanzu kowa sai yake samu abin duniya to wacce hanyawa ne bai zama kuɗi shine wasan Hausa ko fim ko abin da ya kamata kan yi bari ki shida dan ko abin da yake faruwa ke to shine babban matsala eh kun ga yadda suke amma kuma an canza sunan su an mai da su jarumai su ne mutane su ne kaza a cikin mutane kai ga kana a gefe kana ta ƙoƙarin neman kanka sai ga babu babu ruwan kowa da kai ba wanda ya damu da kai amma shi wancan da ya shiga kuna tare da shi da ya shiga fim sai ya zama wani kai ma damu ba ka je ka shiga ba shi sai ku ga yara suna yara suna ta tawa daga daga ko ina a Najeriya babu inda ba a tawa fim ko ina har daga sun Nijar daga sun gane wallahi tawa ake fim so daga abinda ake zama haka sai yarinya ta baro gidan iyayenta wata iyayenta ba sani ba ya ta dauko kayanta ta taho Kano ta tawo fim daga nan kuma shikenan ta shiga wata hanya Allah ya kiyaye. Amin. Yan uwa muna da gyara rake da yawa. Muna da gyara rake da yawa. Wa yajma'una kull hadha al-fisq wal fujur mala yace duk suna tattara irin waɗannan fasikanci shi dan yakan yi kokari ya sanya mabiyansa su tattara irin waɗannan sunaye na fasikanci da fajirci wal isyan da saban Allah tahta ismil fanni karkashin sunan fanni ma'ana karkashin sunan wata mahara in aka ta alfanni shine kamar mahara wata ƙwarewa wata gwanancewa ya suna da gwanancewa suna da ƙwarewa ta ɓangare kaza haka shaɗin yake raya wa mutane sai ma ce kullu haza dukkanin waɗannan abubuwan shaɗin yana yin su ne liyajzibu quluban nasi don ya jawo ya ko zukatan mutane ila fuhshihim izuwa ga alfashasu wa khabathihim da kuma izuwa ga barnar da suke aikatawa wannan shine babban target din Saddam wanda shine babban target din sa ƴan uwa waɗannan abubuwan da malai karanta mana suna da amfani kwarai da gaske idan muka lura yamma za mu ga gaba ɗaya waqi'i ne malmus abu ne da yake faruwa a cikin mu sosai da sosai duk abubuwan da ya faɗa babu abin da baya faruwa a cikin mu yau wato dole ne mu mu tsaya mai wa kanmu karatun ta nutsu duk inda al'umma ta shiga wani hali kada ka ce kowa ya lalace yi kokari kai ka fara kokarin gyara akan kanka wanda duk zaka iya yi kake da iko akan sa kai kokari ka ga ya gyaru ta wannan hanyar ake iya samun gyara amma kada mu saki abubuwa kuma ce kai abubuwan sun lalace ba za mu iya gyara babu yadda za a ce abubuwan sun lalace duk yadda al'umma ta lalace Allah madaukakin sarki baya rasa a fitar da wasu wanda za su kare addininsa su kare mutuncin mutane so da ka yi kokari ka kasance ɗaya daga wanda za su kare addinin Allah su kare mutuncin al'ummar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu dora daga inda muka tsaya wanda ya ce assalamu alaikum rahmatullah masu cin bashi na wayar na waya ba sa biya ya makomar su wajen kwanciyar kabari in sun mutu ba su biya ba za su biya a lahira mana za su biya a lahira wallahi sai mutum ya biya ai ba naka bane ba haƙƙinka bane ba haƙƙinka bane wannan batu na cin bashin waya kwanakin baya abu ne da aka tattauna akan su sosai da sosai eh malamai sun dan karu juna ilimi da sauransu musamman malaman mu na wannan ƙasa da sauransu sun yi fatoyi akwai wanda suke gani cewa ai bai halatta bari bace akwai wanda suke gani babu laifi ya halatta saboda aiki ne wani service ne suka yi maka ba kuɗi suka ɗauka suka baka ba shi shi air air time ne suka baka saboda ka aikin da suka yi maka shine suka ciro wannan kuɗin aikin da suka yi maka ba wai bashi suka baka ka da musu da abin nan to wanda wannan shine fatawar babban malamin mu da Sani Muhammad Umar Rijiyar Lemu wanda kuma gaskiya na fi nutsuwa da ita shi sa kai tsaye kawai nace babu laifi ya halatta ina fata an fahimta amma ga wanda shi ya ci bashin ya ki biya to zai biya a lahira wannan zai biya su insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na na
misali kudin kayan goma ne ya ce zai biya goma sha uku misali iya wannan eh wannan na fahimce ka kamar irin abin da Jaiz Bank suke da sauransu yanzu kaga su Jaiz Bank suna bada bashi amma ba za su ɗauki kuɗi su baka ba saboda an kaɗan suka ɗauki kuɗi suka baka dole idan ka ƙara musu wani abu riba ce to sai dai abin da suke yi shine idan kana son mota za ka zo ka same su ka ce mota kake so ga irin yanayinta misali a ce honda kake so ko toyota ka gaya musu kome da kome irin yadda mota taka take to za su so maka mota irin yadda ka lissafa musu idan naira dubu ɗari biyar suka so mota za ka ba su naira dubu ɗari shida ko dubu ɗari bakwai an fahimta wannan ya halatta babu laifi kaya suka siyo suka ɗora riba a kai suka siya an fahimta kamar yadda kake zuwa kasuwa ka so kaya ka zo ka kasa a shagon ka ɗora riba su ma haka suka yi wannan babu laifi a kansu ina fata an fahimta amma kuɗi in ɗau kuɗi naira dubu ɗari in baka in ce ka ƙara min dubu biyar wallahi wannan haramun ne wallahi haramun ne da sunan bashi in ɗau naira dubu ɗari biyar in baka in ce amma idan za ka damu da su za ka ƙara min wani abu ko baka faɗa ba za ka bani wani abu eh ba matsala saboda ni kuma ina son bashin zan baka to da kai da kai wanda ka ba da bashin ka ce a kawo maka wani abu da shi wanda da ya karɓa ya baka duk Allah maɗaukin sarki ya tsine musu albarka duk Allah ya tsine musu albarka ai shekaran jai mala ya gama wani hudu ba akan wannan ko a cikin mutanen da Allah ya tsine wa albarka akwai akilu riba mukilaha al'ana Allah akila riba wa mukilaha Allah ya tsine wanda ya ci riba da wanda kuma ya bada riba a ciki da wanda ya rubuta da wanda ya shaida inda ya san da riba duk Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka saboda haka yawa akwai matsala akwai matsala bai kamata farka rayuwa akan tsinin Allah ba wallahi yawa akwai matsala eh a ce Allah ya tsine abu kaza kuma ka sani ka rinka shiga wallahi wa rabbil ka'aba akwai matsala akwai matsala sosai tsinin Allah ba wasa bace warai da gaske tsi ko iyayenka da suka tsine maka albarka akwai matsala bari rabbul izzati wal jamal a ce Allah ya tsino aka ba kuma kai tsaye kawai gaba ka duka ka rika shiga cikin abu akwai matsala ka haƙura duk abin da Allah ya raba rabanka ne zaka same shi ba zai kwace maka ba Allah ba sai ka fitar ba duk abin da ka gaba ka same shi ba to Allah ya kaddara ba ka same shi ka yi haƙuri wani lokaci Allah zai jarrabe ka da rashi da matsi dan ya jarrabe ka ya ga zaka iya haƙuri ka jure idan ka ƙara haƙuri idan ka kasa haƙuri shine sai ka je ka shiga hanyar haram idan kai haƙuri kuma Allah madaukakin sarki zai baka ta hanyar halakinka dan uwa mu fice wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am eh shi idan aka idan mutum ya sai a daidaita sau naira miliyan daya sai ya baka yace ya siyar maka a matsayin bashi ga je ka samu ka je ka samu naira miliyan daya da dubu ɗari biyu da sauransu wannan ciniki ne babu laifi ciniki ne amma da sharaɗi daga lokacin da ya baka shi kenan kawai lokaci za ku ɗauka daga nan don akwai an yadda ciniki akan bashi misali mai cinikin wannan wayar na ta naira dubu goma amma bayan zan baka kuɗin batinin da sati biyu ka amince na amince shi kenan ciniki yayi babu laifi ciniki yayi kai ka amince dama abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce masu ciniki guda biyu a suna kan abin da suka yadda da shi ne na yarjejeniya su ka'ida almuslimuna ala shurutihi musulmi suna kan shar'in da suka gindaya wa kansu sai dai shar'i ne da ya halatta haram ko ya haramta halal shine Allah bai yarda da shi amma na sai daidai da sau naira miliyan 1 gashi na baka naira miliyan 1.200 zaka je ka kawo mu wannan ciniki ne babu laifi ni na sai kaya na kuma na sama kuɗi yafi yafi irin abin da ake da na kawo balas nan yafi a baka arin da sau a ce kullum sai ka kawo naira dubu ɗaya wannan nau'in na abin da ka faɗa yafi irin wannan ɗin saboda shi wancan shi wancan idan aka ce kullum sai ka kawo naira dubu ɗaya akwai garari a cikinsa za ta iya ya kasance akwai ranar ma da baka da lafiya baka fita ba ka fita wani tsuntsayen ya je ya sa kayi wani haɗarin ko abin da ka bada ka gyara kake kayi a cikin gari duk fa wannan kwanakin fa sai ka biya dubu ɗaya nan ko ba haka bane ko ana yafewa to kaga akwai garari a cikin sa annabi ku hana sallallahu alaihi wasallam bai'ul gharar duk cinikin da yake akwai garari ko cuta ta bangaren mai siya ko cutarwa ta bangaren wanda aka sayar annabi ya hana shi to irin wancan din ya fi kwanciyar hankali a addinance a shar'ance sama da wanda ake yi da a bada balance lokacin da ake a saba da farko farkon lokacin shigo a da saudi ba shi ma da ana yi wannan ba daidai bane gaskiya ka bada naira dubu ɗari aka ba da adadin sau kace kullum aka ranka maka naira ɗari biyar biyar ba daidai ba ne Allah ya samu dace na'am wanda suke face din na'am kuma ba daga kafa inda aka ba mutum to kullum ne ya duk lokacin balance ya ga ba ta daga mutum Eh, ba- su da balance suke amfani su ma na balance suke amfani to shine abin da bai dace ba gaskiya in na fahimta shine abin da bai dace ba idan har ciniki ne muka yi to kawai ka samu lokaci ka bani wata biyar misali zan ka zan tattara maka kuɗin kan kawo maka misali idan muka yi yarjejeniya da ni da wanda ka wakilta zan ka ba kuɗi ni zan ce masa duk wata zan iya haɗa kaza zan kawo ni ne wannan alƙawari duk wata zan iya haɗa kaza zan haɗa dubu ishirin ko dubu talatin zan kawo maka a ranga ajiyewa idan kuɗin ya suka cika cas shi kenan sai a bani takardun babu da ya zama nawa amma ai wani sharaɗi kullum dole sai na kawo abu kaza wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane gaskiya ya kan zanto mai Yawa.
aka dan samu matsala jam da mutum zai ya zai ga sai a kwace wannan da abubuwa ne da su kansu wanda suke sun san ba daidai bane gaskiya su kansu sun san ba daidai bane wani dama zaka ga an baka da hannun dama ne an kwace da hannun hagu sai saura wata biyu ka biya sai a zo a ce ai kai laifi kaza a ce kirkiro laifi a dora maka sai a kwace babar ɗin. sai a je kuma a sai da shi an ci riba kai kuma an cuce ka ka karar da ka karar da rayuwarka akan wannan mashin da kuma an kwace daga baya wannan akwai zalunci akwai zalunci mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu tuna wannan abin da aka bi zai wuce a banza ba Allah zai tsaye da kura tashin alkiyama ya dawo da abin kuma ya maka hukunci eh idan ka san zaka iya kare kanka shikenan Allah ya sa mu dace yan wasu mu dakata haka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad